أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وتبريكاته وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا منا وعلى سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan wuni na uku na hudu na wata na ramadan wannan na shekara 1446 allah sanya mana albarka da alkhairi a wannan haɗuwa ta allah ba mu ikon ribautan wannan watan da alfanun da ke cikin shi a tafsiri na jiya mun ga bayyana dai suratul burush mun ga muqaddima na suratul burush ko kuma ce a tafsir al-mawdu'i na suratul burush yani mun ga sakon da wannan sura take badawa kuma mun ga mawdu'at inda ta yi bayani akan shi yani ababen da ta yi bayani akan shi mun gan shi bi shakalin am kawai nan mun ga tafsirin wannan sura a jimilce to yanzu za mu ga tafsirin wannan sura a rarrabe kamar yadda al'ada yanayin karatunmu ya taso insha Allah wannan dai surar dai a takaice da yadda muka bayyana a jiya tana bayani ne akan kissa ta zahiyya fi sabili ilahi kalmatillah kissa ta maika kai da ba da rai domin a ɗaukaka kalma ta Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan tsura da rantsuwa da ababe guda hudu Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da ababe guda hudu a kan tsinema waɗanda suka azabtar da mummunai dalilin imanin suka azabtar da su suka kona suka wuta idan sha Allah za mu fara allah mafafi sarki ke cewa babban karanto mana rantsuwan nan guda hudu
bismillahirrahmanirrahim wasama idatil burud wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud Allah madaukakin sarki yake cewa bismillahir rahmanir rahim was-samaa'i dhatil buruj Allah ya ce ina rantsuwa da sama ma'abuciyar tauraro kalma ta al-buruj malaman tafsiri sun samu sabani na rantsuwa da sama ne Allah ya to al-buruj me ake nufi da shi wasu malaman tafsiri suka ce al-buruj shine taurari wanda kuma wannan tafsirin shi yafi kusa da ma'anonin amfani da kalma ta buru da cikin alkur'ani wasu malamai suka ce alburuj shine manazilu shamsi wal qamar masakkai da madafai na rana da wata wanda suke yawo a ciki aflak manyan gurare da matabbatar rana da wata shine ake nihi da alburuj wasu malamai suka ce manazilun nujum madakakai da matabbatai na tauraro shi ne alburush ya kaga wannan tafsiri na uku na kalma ta burush da shi da na farko kusan ma'ana ɗaya ne taurari da matakatar su ko to ne inda za a samu matsala tafsiri na da za a ce ana nufin burush ana nufin mazaunan sama tare cewa alkortubi ya rajjaha cewa manazilu الشمس والقمر الاثنى عشرية سنادى مدافتي قدامهما شاب أما ما في يوم ما لما تفسيري سنتي أكن تيوى ana nufin da shi tauraro kuma idan za ka ɗauki kalma ta buruj a cikin alkur'ani ka bibiye ta ta zo ne a gurare guda hudu a gurare guda hudu wannan shi ne na hudu duka za ka ga an ka ajiye hankali tana magana ne akan tauraro alasar bin misali a cikin suratul furqan Allah madaukakin sarki yake cewa tabarakal ladhi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wannan ayar tana nuna mana cewa lalle ana nufin da kalma ta buruj ana nufin da su tauraro wadah Allah madaukakin sarki yake cewa tabarakal ladhi ja'ala fis samaa'i burujan albarkatun Allah ya yawaita wanda ya sanya a sama da akwai burujan taurari mulkin lissafi waje alaƙi hasiraja ya sanya masama tana da hutila mai askawa ita ce rana ta yaya muka ce rana sirajan ce gashi Allah ɗauke sarki a cikin suratu nuh ya bayyana cewa rana sirajan ce na ma cikin suratul nur a ƙasa-ƙasa na Allah mawakin sarki ya bayyana cewa rana sirajan ce na waje alal kamara fihin na nura waje alal kamara fihin na nura waje alal shamsa siraja a ƙarara ya fito Allah ya sanya wata ya zamto nuran ne mai haskawa ne mai haske mara kuna annur haske mara kuna ita kuma rana hasken ta kuna da rashin biya ne siraj ne kamar kutila ne ta wuta waga kiran kaga wannan kiran ya nuna mana wannan ayar ta cikin suratul ta nuna mana cewa kamar nur ne za mu ga a cikin ayar da muke cikin bayani akan ta suratul zurqan an sanya wata muniran ne kaga ko ita kuma rana waje ala shamsa siraja Allah sai ya sanya rana ta kasance siraj hutila ce mai haske mai dan kuna hutila ce ta sama shi yasa hasken rana yana da kuna wadah idan ka ga wannan ayar ta suratu al-furqan ta bayyana mana cewa al-buruj ana nufin da shi tauraro Allah maɗauki sarki ce tabarakan da zija alafi sama'i burujan albarkatun Allah ya yawaita wanda ya sanya tauraru a sama domin su kasance kawa ga sama waje alafi ha sirajen kuma ya sanya rana ta kasance fitila ce mai haske dukkanin duhu ta kori duhu wanda ya sanya ta a sama wa kamaran munira kuma allah maɗaukin sarki ya sanya wata mai haske a cikin duhu duhun yana nan amma zai ba da haske shi ita kuma rana za ta ɗauke dukkanin duhu wata kenan ta ga wannan kalma ta alburush a nan gurin ta zo da ma'ana ta tauraro kamar yadda a cikin surar da muke ciki suratul buruj ana ne da ita tauraro a kuma zo Allah maɗaukin sarki a cikin suratul hajjur ya ce walakar ja'alna fi sama'i burujan wa zayyana halin naguri Allah ya ce haƙiƙa a sama mun sanya tauraro burujan sai muka wa zayyana halin nazirin sai muka kawa da sama da waɗannan tauraron domin masu gani masu tunani in suka kalla za su ga kawa da abu kawo guri na nawa na uku ko bayan wanda sura da muke ciki suratul furqan suratul hajj to da akwai inda buruj yazo da ma'ana ma'anar shi ta asali ta larabci shine al-qusur al-fakhira ko kuma al-burj al-qusur at-tawila al-mabani at-tawila gini manya dogayen gina kamar yanzu wannan alfaharin da kasashe wanda suka ci gaba wanda suka yi karin yunwa ciki ai sun hudu wani alfahari wani sabon cigaba da suke gani na fi hatu sahau mutum ya yi ginin da zai dinga taɓo girgije saboda su an kai su kwanci ga burji khalifa ko a dubai ga me yake da suna burji sa'a a mamlakar arabiya saudiya a makka ga burji yani a wannan faransa a america a china kowace kasashe suna kokarin ita kuma masar ita ma ta tana da abraji inta su ne asalin hadara na gini dogo su suka fara kirkirowa fara'inansu wadda to wannan shi ne ake nihi da al-burush jam'i ne na burush wadda kalmar mufradin shi burush shi ne allah maɗaukin sarki ya zo da shi ne a cikin suratun nisa aina mata kuma yi dole kuma burka ainihin ta kuma yi rukunin wato da rahoton fi burujin su shayyada ko da kun kasance duk inda ku kasance mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mu shaida ko da kun kasance a gini wanda yake an tsara shi an daga shi an raya shi an kawata shi daga nan burujin mu shaida ya zo ana yin da shi manyan gidan nika jayi kenan wannan yake nuna mana cewa kalma ta burushi a wurare guda uku ne da ta zo duka alamin da su taurari sai a wuri guda daya ake nufi da ita ginin nuka to menene alaƙar da ke tsakanin gini da tauraro ba da suke cewa yadda a ƙasa manyan ginin nuka su kake fara gani a gari su ɗauki ƙawarka in ka kalli sama abinda za ka fara gani ya ɗauki idanunka tauraro da daddare shi ne alaƙa da wajen shaba inda ke da kwai tsakanin burush na ƙasa na gini da kuma su taurari da aka sanya musu suna al-burush ko kuma al-burush ba kenan yanzu ya mu dawo mu samu da cikin shi ne abin da ya hirin jaye shi ne allah ya yi rantsuwa da sama ma'abuciyar tauraro al-burush jam'i ne na burush al-burush in an dangana shi da sama hannun tauraro wadda idan allah ya yi rantsuwa da sama ma'abuciyar tauraro ko ka ce allah ya yi rantsuwa da sama ma'abuciyar tauraro ko kuma ka ce allah ya yi rantsuwa da sama ma'abuciyar matakatan tauraro wanda suka karanci ilmi na falaki da akwai abin da ake ce mushi da alkaukab alkaukab wani katon abu da wanda tauraro yake yawo a cikin shi musamman yaya don kasar daki da hausa ba sani ba kuna akwai wanda ya karanci bangaren ilimi na falaki da akwai alkawaki shi wata yana yawo a cikin kaukar shi haka kuma rana tana yawo a cikin kaukar ɗinta haka kuma hannu su ma tauraro suna yawo a cikin kawaki ɗinsu wadda planet ko?
planet da faransa planet planet da faransa wala kiran wannan shine in aka ce mazannin tauraro shine ake yi wala kiran wannan shine was-sama'i zatil buruj Allah ya yi rantsuwa da sama ma'abuciyar tauraro sama mai kyau da ado da kawa wanda aka ai a Allah madaukakin sarki ya zayyana ta da tauraro wala wannan rantsuwa da abu na farko sama ke rantsuwa da abu na biyu sai Allah ya rantsuwa da ranar tashin kiyama wani yawon mako Allah maɗauki sarki ce ina rantsuwa da wani da aka yi alkawari ga halittu gabaki ɗaya an haɗa su wani wuni ne wanda Allah ya alkawari kowa ya haɗa shi a wani wuni Allah la ilaha illa huwa la yajma'annakum إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله مدعوكي سركي كتوا الله لا إله إلا هو Allah shi ne Ubangijin da babu abun bauta da gaskiya sai shi kaɗai. Ya yi alkawari wallahi da ya ji ma'annarku zai haɗa ku ila yawon kiyamati zuwa da tashi a kiyama larai ba fi babu shakka. Haga a nan Allah ya kauci alkawari sai ya haɗa bayan shi a ranar tashar kiyama to wannan shine malamai suka ce al-yawmul maw'ud wannan shine fassara da ta yi rinjaye da dukkanin fassarorin da za kenan al-yawmul maw'ud ranar da aka yi mahalittu alƙawari za a haɗa su gaba kiya shine ranar tashar kiyama Allah la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wannan ayat da take cikin suratul nisa ta bayyana cewa wannan wani shi ne wunin da Allah ya ɗauki alkawari hanyar rantsuwa bayan ya tabbatar da kalma ta tawhidi shi kadai cancan da abota mishi to in ba ku yi mabauta wannan shi ya ɗauki alkawari ya haɗa ku ya muku sakamako Allah ta ba kina rantsuwa da abu na biyu kenan rantsuwa da abu na uku da na hudu wanda a waɗannan ababen da za mu zo an samu saɓani da yawa yanzu za mu yi musu fassara mutlaka riga babu wuya fassara ahamma wadda tana iya ɗaukar dukkanin maganganun da malamai suka wani sai ɗan mu musu fassara ahamma sai mu kawo kuma maganganun malamai mu ga duka suna shiga ne karkashin wannan abin da aka yi rantsuwa da shi Allah ya ce wa shahidin ina rantsuwa da mai shaida wa mashhud ina rantsuwa da wanda ake yin shaida a kan shi shahidin fa'il ne na shahada wanda ya aikata shahada ina rantsuwa da mai yin shaida kenan mashhud wanda aka aikata shaida a kan shi maf'ulun ne na shahada wanda aka aikata shaida a kan shi ne Allah ya ce ina rantsuwa da wanda aka yi ma shaida Allah ya yi rantsuwa da mai shaida da wanda aka yi mashaida to in mun lura rantsuwan farko ta zo da mahariba saboda sananna ce wasu sama sananna ce ko je rantsuwa ta biyu wani yawon mawako ta zo da ita ma ma'al maharifa shi ma sananne ne tunda wasu ayoyi Allah ya bayyana cewa alƙawarin da ya ɗauka zai haɗa halittu a ranar tashar biyarwa to kenan kaga da akwai hikima a wannan rantsoyin guda biyu wa shahidin wa mashhuri ya suka zo da nakira ita kuma nakira in ta zo turqil umum wal itla tana bada amu tana daukar ababe da yawa ma'aruni da yawa kenan kaga kenan hikima Allah maɗaukin sarki yasa ya bar rantsuwa a haka dan duk abin da yake shiga ƙarƙashin haka a sanya shi shi da zama akwai sarki ce wa shahidin ina rantsuwa da mai shaida wa mashhud ina rantsuwa da wanda aka yi mashaida tafsiri na farko malamai suke ce wa shahidin ina rantsuwa da mai shaida wane ne mai yin shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa mashhud wane ne wanda aka yi mashaida shine al'umman manzon Allah manzon Allah zai zo ya yi wa shaida ga al'ummar shi waɗanda suka bin shi suka yi riko da addinin shi zai yi musu shaida yan kaga mazalla mai shaida ne ba wanda da yake son al'umma mazalla wanda aka yi ma shaida haka kuma dukkanin annabawa za su zo su yi shaida ga al'umma su sun bi su wanda ya bisa su tabbatar su shaida na yi da'awa kaza sun amsa mun su ne kaza su ne kaza sifofin su kaza da kaza da kaga malamai suka ce shine ash-shahid manzon Allah da sauran annabawa al-mashhud al'umma manzon Allah da al'umma kowane annabi wanda kuma wannan fassarar tana da wani dalili da yake tabbatarwa tabbatar da wannan fassara wadar Allah madaukakin sauki da ke cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida Allah madaukakin sauki ke cewa ka tuna ka yi mamaki da idan mun zo da kai kai annabi Muhammad sallallahu idan mun zo da a kowace al'umma muka zo mata bi shahidin muka zo mata da shi wanda zai mata shaida wani ne zai wa kowace al'umma shaida annabinta kai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina bika ala haula shaida za mu zo da kai mai shaida akan wa'annan al'umma ya kaga wannan yana nuna cewa manzo Allah mai shaida ne al'umma manzo Allah sassa za a yi shaida a kansu har kuma lo annabawa za su yi shaida al'ummuna annabawa za a yi musu shaida a kansu wadda tafsiri na farko ke tafsiri na biyu malamai suka ce wa shahidu a shahid malamai suka ce al'umma mazala mashuhur su ne al'umman da suka gabati al'umma mazala yani wannan al'umma ta manzan Allah sassama ranar tashar kiyama za ta tashi ta yi shaida ta ce annabi musa ya yi da'awa jama'a da yawa sun yi iman da shi annabi nuhu ya yi da'awa ɗan kaɗan ne suka yi iman da shi annabi lutu 'yan kaɗan ne suka yi iman da shi annabi ibrahim saboda alƙur'aninsu an bayyana musu za su yi shaida shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah ya ce haka muka sanya ku al'umma wadda take wasatan matsakaiciya saboda me yasa litakunu shuhada'a 'ala an-nas don ku yi shaida akan mutane al'umma da suka gabace ya kala wannan ma tafsirin yana da dalili akan cewa wannan al'umma za ta yi shaida ga al'umman da suka gabata da nasi na wannan aya wa yakuna rasul alaikum shaida shi kuma manzon Allah zai muku shaida to wannan al'umma annabin ta zai wata shaida sauran al'ummu kuma an mai yake da suna al'umma manzon Allah sama za su yi musu shaida wadah wannan tafsiri kenan na tafsiri na uku ko tafsiri na biyu sai na uku a takaice dai wannan musamman da ke da kwaya ƙarƙashin wannan washahidu ma mashu malamai na tafsiri suka ce sai da aka kanto sama da magana goma sha biyar magana goma sha shida a kan haddadi ne ake fi da washahidu ma mashu amma za mu karanta abinda malamai suka bayyana daga cikin tafsiri da akwai وشاهد ومشهود سكتي الشاهد يوم الجمعة رانا الجمعة تنا شهداوة da ƙarfin imanin mutum yana habartar juma'a da wuri yana kiyaye da zubbukar almashhur wanda za a shaida shine ya rana arfa yawon arfa mala'iku suna hadartar yawon arfa suna zuwa wurin yawon arfa kenan ashahid wanda zai shaida ga al'umma ranar juma'a al-mashhur shine yawon arafa domin mala'iku suna hadartar ranar arafa suna hadarta al'umma da rahama da alkhairi suke sakowa a wani tafsiri malamai suka ce ashahid suka ce jawarihul insan wal mashhur alaihi ibn adam ashahid jawarihul insan gangan jikin dan adam hannunka da bakinka da ƙawahunka za su yi shaida a kanka wane ne za a yi ma shaida shi ɗan adam ɗin karan kanshi kamar yadda Allah maɗauki sarki ya bayyana a cikin suratun nur yau mata shahadu alaihim al-suratun ma'aidihim wa arjuhum bima kanu ya'malu ranar tashar kiyama ranar da hannaye da baki da ƙawahunka za su yi shaida ga mutum akan abin da ya kasance na aikatawa idan kaga gangar jikinka za ta yi shaida a kanka ko kuma gabanka za su yi shaida a kanka da abin da ka kasance kana aikatawa alyawma nakhtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun za a rige bakin mutum hannaye su za su tabbatar da shaida da qawo yan ka gangar jikin mutum za ta yi shaida a gare shi shi kuma waye aka ba shaida shi mutum din karan kanshi sannan kuma zo daga cikin tafsirai malamai suke cewa almashhudu shine ya ranar tashi alkiyama ya tabbata a cikin suratu hud Allah madauki sarki ke cewa zalika yawmul majmu'u lahu nas wa zalika yawmul mashhud zalika wannan wuni na ranar tashi alkiyama yawmul majmu'u lahu nas wuni ne wanda za a hada mutane wa zalika yawmul mashhud lalle wannan wuni wuni ne wanda za a hadarce shi za a shaida shi za a tafi zuwa gare shi kidan kaga a wannan ne kasance an yi rantsuwa da wani alkiyama sarhu an yi rantsuwa da wani alkiyama kasancewa shi wuni ne wanda aka yi alkawari ne an haɗa al'umma na farko sai aka yi rantsuwa da shahid sai aka yi rantsuwa da wani alkiyama kasancewa shi za a hadarce shi wasu malamai suka ce kai mashhur ko da ku yi nesa bashko sallar asibari za ta yi shaida a kan karfin imanin mutum kiyaye ta da yake sallar asuba kawai da ga bakin sarki bayyana cikin suratul isra aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhura Allah maɗauki sarki yace ka a tsayi da sallah daga ƙarshe Allah ya ce kuma daga cikin sallar da za a tsaida bayan ya zama sauran salloli da lokutukansu sai Allah ya ce da ƙura'an fajr sallah ta alfajr daga cikin sunayen sallah ta asbahi ƙur'anin dare ƙur'ani na lokacin asbahi sunanta ne ƙur'ani ba ƙur'ani ba karatun da ake karanta ba saboda fil ghalib shine farkon abin da mutum yake ji a wannan wurin nashi na karatu alƙur'ani sannan kuma yawaita karatu alƙur'ani ta daga cikin sallar da ake take da yawanta karatu wajen karatun sallah sai Allah ya ce inna qur'anal fajr kana mashhura lalle sallah ta asba ta kasance abin habarta ce abin shedawa ce abin shedarwa ce mala'iku suna habarta albihim wannan na arawo wa'annan maganganun na malamai dukansu in ka bincika babu tabara babu kishiyantar juna a maganganun malamai wannan saboda dukansu sun yi tafsiri ne bilmita kowane malami ya fahimci wa shahidi wa mashhud na kira ne yana ba da umumi sai ya ba da misali ya ce kamar kaza kamar kaza kuma a dukkanin fasar da suka yi ba wa kowar da tana amfani don ka rike za ka yi ibra shi yasa a wannan gurin nake so in yi wata lafiya a wannan zamanin da muke ciki wanda za mu ga an maida majalisi na tafsirin alkur'ani gurin surutai gurin siyasa gurin ne habaici-habaici gurin zage-zage gurin al'amari wanda ya shi yadda na fama al'ƙo'an ya saba ma al'ƙo'ani tare da cewa tafsiri yana da abin wani tare wannan duka daga cikin tafsiri tafsiri yana da abin wani in ka ga mutum ya ƙi wajen abin da malamai suka wani na a tafsiri to bai da wannan abin bai kamata ba ya zo da shikartar da mutane a kan hikaice-hikaice da kawo kistosi wanda ba su tabbata wanda ba su da amfani ga rayuwar mu wanda ba sa gyara wa mutum imani ba sa gyara wa mutum ɗabi'u kyakkyawa ba sa gyara ƙara wa mutum ilimi da surutai da zage-zage da a ci mutuncin wancan malamin malamin da ya jima yana ba da ƙoƙari wajen da'awa wajen kira zuwa ga addinin Allah tabbatar da suna a zuwa mai da gurin tafsiri wajen zagirar a dinga ɗauko kusakuran shi alhali shi ma wanda wanda yake zaune in aka ko kusakuran shi da yi kowane jumai da haka akwai matsala wannan ɗan tsokaci ya zai wallahi tafsirin alkur'ani yana da abin faɗi da akwai hukunce-hukunce na fiɗo da akwai hukunce-hukunce na aƙida da akwai hukunce-hukunce na ɗabi'u kyakkyawa da mu'amala da akwai tarihi da akwai wa'azi da akwai tarbiyya da akwai kaza da akwai kaza duk waɗannan ababen mutum ya bari ya shiga surutun duniya kaga ya ɗauko aya aya tana maida mashi raddi a abin da yake yana magana kan ba a san yawan magana kaunin ma'aru yana fassara kaunin ma'aru shi kuma yana kaunin kabe daga da kun kina ya kamata wallahi a kiyaye wannan mimbari na tafsiri ba mimbari bane ba na di'aya siyasiya a dinga kiran wasu a dinga girmama wasu a dinga bajjala wasu na addinin nan alkur'anin nan musuluncin wani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kowa kamata ya kasance kowa da zai amshi dama ta yin tafsirar alkur'ani zan tura da amincewa alkur'an kada mutum ya zanto yana tafsiri alhari ba maganar Allah ba yake bayyana mutane la surutun duniya ne yake wanda surutun duniya mutum ya kaje doci benin ma ya ji waccan kasar ta ce kaza waccan kasar ta ce kaza mutum ya kaje doci benin ma ya ji kin munnan alqur'ani ya kamata a rakara hakka rasa ba mutum a wannan ababen da ke wanda malamai suka bayyana mutum bayyana abin da zai wa mutane wazi sai ya ɗauko labaran kamurai da kamzan kurege abin da ƙarya ta yawa a ciki babban masdar ɗinka yadda za ka ce tura ka za sun yi su ne kamarar sada labarai nasu to da me za ka dogara ka san ya suka rubuta su ya kamata mutum ya wajen zuwa zaɓa su kuma al'umma da ke daman ba karatun ba ake ba za a ga wannan surutan ya yi jan hankalin su allah ke allah sai alkhari almin wannan ne ɗan tsokaci ne a kan haka zai wannan kinan shi ne rantsuwa da allah maɗaukin sarki ya yi da wa'annan ababen guda hudu a ƙarƙashin kalma ta wa shahidi wa mashu wasu daga cikin malamai muhakkakai na tafsiri suka ce wannan kalma ta shahidin tana ɗaukar duk wani wanda yake yin shaida Allah ya rantsuwa da shi saboda mai shaida daraja gare shi mutunci gare shi da wanda kuma ake ma shaida Allah ya rantsuwa da shi domin wanda ake ma shaida dan a tabbatar mishi da haƙƙi shi dan a tabbatar da kokarin da yake to shi yasa mafi yawan malamai muhakkikai na tafsiri na da da na yanzu za ga suna tahiya akan cewa duk wannan tafsiran misali ne amsila ne kawa ababe ne waɗanda za su iya shiga ƙarƙashin abin da allah maɗaukin sarki ya bayyana shi yasa duk wani mai shaida allah ya hanyar rantsuwa da shi da ya ce wa shahidi wa mashru duk wani wanda aka yi ma shaida shaida ta tabbata a kan shi da haƙƙi nashi ne aka shaida domin tabbatar da wani haƙƙin shi ko wani ƙoƙarin shi to shi ma Allah ya rantsuwa da shi ɗauki amsilar duk da malamai suka faɗi wannan tafsirar duk da malamai suka faɗi shi yasa wani lokaci ka iya ganin malaman tafsiri su ce kaza su ce kaza ka yi tunanin saɓani ne shi kuma a haƙiƙan gaskiya ba saɓani ba ne ba inna ma kowane malami in ya zo wajen tafsiri sai ya ba da misali da abin da yake ƙariban mini sai ya ɗauko wata aya ko wani hadisi wanda zai ƙarfafa magana shi haɗa shi ne malamai da suke cewa a tafsiru bin misal ko kuma be al'anwa abin da yake ɗaukan abu da yawa sai ka ba da misali da abu guda ɗaya haɗa allah taimaka kenan wannan shi ne rantsuwa guda hudu da allah malakin sarki ya yi allah ya rantsuwa da sama zatul buruj ma'abuce tauraro wa yawan maƙud allah ya rantsuwa da ranar tashin alkiyama wanda ya alkawari zai haɗa mutane ga baki ɗaya wa shahidin allah ya rantsuwa da dukkanin mai shaida wa mashhud allah ya rantsuwa da dukkanin wanda aka yi mashaida akan me aka yi rantsuwa jawabin ƙasar akan me aka yi rantsuwa saboda me yasa aka yi rantsuwa nan guda ku tambaya insha Allah alarma sai karanto mana da jawabin asamiya قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
wannan jawabin ƙasar wannan rantsuwa ne da Allah maɗaukin sarki ya yi guda hudu ya yi su ne akan tabbatar da tsinuwa da nesantarwa daga rahmar Allah akan mutanen da suka yi ma al'umman musulmi mummunai azaba dalilin imaninsu shi ne Allah bakin sarki ce kutila ashabul usdud an tsine ma ma'abuta rami wanda suka iza wuta a ciki suka kona mummuni ashabul usdud kissa ce wanda mun yi ishara a jiya mai ban al'ajabi ta fara da yaro ta kare da ɗan jariri mai magana yana shan ruwa insha allahu sai mu samu ga tafsirin na kisan da izinin kafin haka mu ga waɗannan ayoyin da suka zo a haka allah marukin sarki ce kutila ashabul ukhdud lalle tabbas wallahi an tsine ma ma'abuta wannan ramin da suka yi domin azabtar da musulmi mummune wanda suke sun kasance mabiya addinin annabi isa ne kirista ne amma kafin a shahe addinin kiristanci ya zamto dole sai an bi shari'ar manzan Allah sama sama kafin zuwa manzan Allah ne abin ya afko wadda ta gaga lokacin musulmi amma a yau bayan zuwa manzan sama kirista ba musulmi ba ne ba don haka daga cikin abin da kiristoci suke ɗauka su dinga jan kwakwalen ɗan ƙauye ƙauyuka ƙauyuka irin wannan kasosu ta alƙur'ani ma ya tabbatar da mu musulmi ne alƙur'ani ya ce zai yi wa azaba ga wanda suka kashe hesdin da biyar ƙauyuka ƙauyuka damar mata ɗan ƙauyuka ba karatu ba gwamnati zai tashi ya ce maka yau bai da niyoyin sallah wani mai bai da niyoyin sallah ya tashi da janaba wanda ya tashi da janaba bai tashi da niyoyin sallah ba a ran a wurin nan baya da sallah to waɗannan wasu ne wa suke amsa suran musulmi kaji mutum ya ce tun da yake a rubar su mai taɓa ganin da malamin da ya zo ya wa'azi in kaga malami ya ce mai sai da musu laya da zuru dan wa'azin kasuwa ne kaga saboda allah har yanzu haka ne za su dinga tashi suna da bin ƙauyuka ƙauyuka suna kiran an ba nan haka ba yaya za a yi mutumin nijar ka bar shi a raba kirista yaya za a yi duk an kawai daman kiristan nijar daga baki sai an kawai to wannan shi ne sanar da suke da haka dole ne kuma ka zo zan wannan guraren mu yi tarbi saboda hasarin da al'umma mu suke fadawa allah kiyaye kutila ashabul ukhdud allah madaukin sarki ce an tsine ma ma'abuta ramukan nan da suka yi na azabtar da musulmi ashabu al-ukhdud jam'i na jam'i shi akhadid al-ukhdud jam'i shi akhadid akhadid ukhdud wani rami ne ake yi mai tsawo ta wajen haka tsawo gare shi kuma yana da zurfi ga zurfi ga tsawo kuma a banka ma mushi wuta suka banka ma mushi wuta aka jefa mummunai musulmi wanda suka yi imani da annabi isa suka yi imani da allah suka yi imani da musulunci kafin zuwa mazalar su sama shi kuma sarkin da ya sa a yi wannan abu yana iddi'ai shi allah kawai yadda fir'auna ya yi da'awa shi allah mada shi ne allah maɗaukin sarki ce kutila ashabu wasu da an tsine musu kalma ta kutila tana nufin allahama al'allama habrul umma ibn abbas yake cewa kullu shay'in fil qur'ani qutila fa huwa la'an ibn abbas yake cewa duk inda kaga qutila a cikin alqur'ani to tsinuwa ce har makaman ayoyi ko guda biyu wayanda suka zo akan qutila ga qutila ashabul ukhdud kawo ko dai ce قتل الخراصون ده كوكو
قتل الخراصون kaga an tsine ma masu kirdado wanda bayya kai su zuwa gaskiya masu manufa mummuna he an yi musu wa'azi su ce kawo ba ma dauka to Allah ya tsine musu kinan kutila duk inda ta zo abdullahi na basiti tana nufin Allah haka abdullahi na basu yana da irin wa'annan maganganun wanda yake hudun wasu dawabi a cikin alkur'ani ya ce ma duk inda ka ga lams da mubashara jima'i da yake nufi a cikin alkur'ani allah kina ya ce yake haka makamanta haka yana da irin wa'annan kawa'id inda yake hudi wanda suke haɗe ayoyi da dama na cikin alkur'ani al'allama ibn abbas wanda habbul umma ne turjama ne ya ɗauki tafsiri na alkur'ani a gurin manzan Allah a gurin abubakar a gurin umar a gurin usman a gurin ali bin abi talib kai ya haɗe da annabar rahma da manyan sahabbai ya haɗe ilmumukan su akan qur'ani da garbado ne in yau haɗu magana magana shi sa'iba ce shi yasa malamai suna ganin cewa tarjihi da magana ta ibn abbas tana da muhimmanci shi yasa makka madarasa ta makka ta kasance ita ce madarasar da ta yi rukuwar da ɓangaren alƙur'ani madina ta ba da mahimmanci ɓangaren hadisun mazalar sassawa kufa ta ce kuma ga ɓangaren fiɗo to haka a zamanin da aka rarraba ilimin maka wadda allah ta yi maka shi ne allah ɗauki sarki ya ce kutular harasu kutular ashabul hudu allah ya tsire ma ma'abuta rami wanda suka yi wa mummunai azaba da wannan rama sai allah ya bayyana shi wannan rama da suka yi mai manufarsu da shi sai allah ya ce annari zatun wako a wannan ramin sun iza wuta ma'abokiyar raɓaɓɓaka nan allah ya bayyana maka yadda ramin ya ɗauki nau'ika na azaba da tsawa gobe baitin sun yi ramin na warko irin wannan ramin wahalar bai magana kawar rami na babbar kwalbati ƙato kuma rami ne aka yi a saka ciki shi kadai ma azaba wala ce kuma a zo a fanka ba mushi wuta annabi za ta wakud sun sanya wuta ma'abuciyar rafaffaka sai allah maɗaukin sarki ya ce idhum alaiha qu'ud kuma a lokacin da suka kunna wutar suna zaune a gefen wannan rama idhum alaiha qu'ud ay idhum ala hafatayn nari kududu suna gefen wannan wutar suna zaune suna dariya suna raha ana gefen gudu ciki ana rababbaka su ana kona su wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud abinda suka aikata wa mu'minewa wai dan tsaba kekashewa zuciyarsu suna kallo kiri suka yi hani Allah yana yana bayyana mana nan gurin yanda zuciyarsu ta kasance kashashiya wanda ta yi ta wuri bisa ta tausayi babu rahama idan ba ka yi bayan addinin Allah ai ka'idin insaniya don kasance wannan ɗan uwanka ne mutum ran da kake ta kama da shi har kai mushi azaba shi ma dai shi kadai ne yake ta kama da shi to suna zaune wa hum ala ma yaf'aluna su abisa abin da suke aikatawa bin mu'mini da mu'mini shuhudun suna hadarci suna kallo ra'ayin iyali suna riha suna jin daɗi menene laifin mummunan da aka ƙona menene matsala ne laifin su ne suka yi musu har sun ƙona su kamar mai tambaya ya yi tambaya sai allah maɗaukin sarki ya ba da amsa ya ce wa ma na ƙamuruhu ba su da wani laifi a gurinsu illa an yi ƙuri billahi aziz amin ne dan sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki abin bauta da gaskiya al'azizu mabuwayi alhamidu abin yawa don su yi imani da Allah kaɗai su da musu wannan azaba laifinsu kaɗai imani da Allah maɗaukakin sarki wannan kisa ta ashabin ƙwaƙo ta ga a wannan surar ta yi tafaruki zuwa ga wannan kisar ta faɗi wasu usul tushishika na wannan kisar a kuma zo hadisin manzan Allah sassama ya zo ya fassala wannan kisa ya bayyana ta dalla-dalla manzan Allah sama da asali muhtalifa imamu tirmidhi a imam muslim da imamu tirmidhi sun rawaito wannan kisa za mu ɗauki waya ta imam muslim wanda al'allama ibn kasir ya kawo ta ruwaya ta hadisi na suhai da ke cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba da labari yake cewa ya kasance kana malikun fiman kana kabla wani shugaba ya kasance a cikin al'ummar da suka kasance kafin zuwan manzan Allah sallama wannan shugaban yana da wani boka bokan ya kai zuwa ga girma ta yadda yana tunanin mutuwa nan da wani lokaci sai yake tsoron shi bokar yake tsoron in ya mutu sihiri da dabo ya riga ya ce sai ya gaya wannan shugaban ya ce ka samo yaro mai hankali mai haziki ka turo mashi in dinga koya mashi sihiri don ya yi riko da shi ka duba ga mutumin banza boka yana kokarin kada ilimin shi ta yi a banza to ina ga malamai dole za su yi kokari dole za su da hankali dole za su yi haka ilimi dole za su yi adawa da jahilci haka sai shugaban ya samu wani yaro wanda shi ne yaron da asalin kisa shi ne matashin haro da kisa sai ake tura shi ke zuwa gurin wannan bokan karatu wataran yana kan hanyar shi zuwa gurin wannan bokan domin ɗaukar ilimi da sihiri sai ya ga arrahi ya ga wani malami na nasara malami mai da'awa mai kira zuwa ga addinin musulunci a wannan zaman sai ya tsaya ya saurari magana shi sai magana shi ta burge shi da azancin magana da hikimar da yake cikin magana ta burge a kaɗan kaɗan har imani ya ɗaskwala a zuciyar shi to ya kasance kahin ya je gurin bokan masihircin yana yin retar yana yin jinkiri kuma lokacin ya dawo gida yana yin jinkiri saboda akan hanya yake boka ya buge shi dan gidan su buge shi ya malami ya bashi hikima a ga wanda zai nuna maka cewa malamai Allah ya ba su hikima da mahuta duk matsalar da kake zaka gaya wa malami wallahi bai baka mahuta ko da al'amari na duniya in abu yana bukatar ya baka shawara ka nemi waɗanda suka nemi ɓangare kaza sai ya baka sai ya nemi shawara a goshi ya ce idan ka tafi gurin boka ka ce a gida aka tsaida idan ka tafi gurin gida suka ce mai sa ka yi jinkiri ka ce boka ya tsaida har wannan hikima ce nau'an ma wani zai iya ta da akwai karya a ciki karya ce domin riko da wannan addini domin tabbatar da wannan addini wadda ana nan yaro ya fara imanin imani ya fara shiga zuciya shi kuma yana shakka al'amuran boka sai wata dabba mai girma ta cika titi ta tsorata mutane ta kori mutane ta hana mutane wucewa sai yaron ya ɗauki dutse ya ce yau zan bambance boka ne mai gaskiya ko malami ne mai gaskiya a wata ruwaya kai tsaye ce ya allah maɗauki sarki idan wannan malamin rahib ɗin nan ya kasance akan gaskiya yake kuma kayan san al'amarin shi akan boka to Allah zai jefa wannan dutsen ka kashe wannan dabba ya jefa sai ta mutu mutane suka wuce ko ta farce ta tafi mutane suka wuce a wata ruwa kuma ya yi na farko akan al'amarin boka an Allah yana so ya jefa ba ta komai a na biyu da ya yi akan al'amarin malami ya jefa dabbar ta ɓace ta mutu kai tsaye mutane suka wuce abin mutane suka ce a yaro tubarkalla mashi Allah dama mutane suna da matsaloli na makabta da zabaya da matsaloli na rashin lahiya da makamanta haka yaro yake musu tawassul yaron ya zama wani Allah imani ya riga ya ɗarku a zuciyar shi wanda ya ce to abin mamaki ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun shine imani da tsoron Allah to shi kuma ya riga ya shiga zuciyar shi wala ya kasance yana tawassul da da al'amari na gaskiya sai Allah ya warkar da su to yaro da yawa mutane suna zuwa gurin shi duk in yazo sai ya sa musu sharadi ba ni nake warkarwa ba Allah yake warkarwa in ka yi imani da shi zan roƙa maka shi ya warkar da ka ana nan ana nan da akwai wani makafu mazaunin fada ne na shi wannan sarkin da yake da awa shi ne Allah sai ya ji labarin wanda yaron sai ya zo ya ce ga dukiya nan na zo maka da ita warkar da ne ya ce ba ni ba nake warkarwa Allah yake warkarwa in ka yi imani da shi to tabbas zan roƙa maka ya warkar ma ya yi imani ya roƙa mashi Allah ya warkar da shi ya zamto ba makamowa sai ya zo gurin sarki nan ne matsala ya zo gurin sarki ya zauna a fada ya ga ido lahiya da wace to wanda yake da awa shi Allah da ya ce to wa ya maido maka idanka ya tambaye shi sai ya ce Allah ya maido mu ido ya ce ni ko arwaya haka take ya ce ni ko ya ce la Allah ubangiji na ubangijinka wanda ya halice ni ya halice ka ya ce to wata sabuwa kana da wani ubangiji bayan ni sai ya azabtar da shi ya kama shi ya azabtar da shi har yi nuni zuwa ga yara aka kamo yara ya ce to kai ba kai wannan ya tura ka koyo bokanci kai bokancin na ka hayya kai haka kai zuwa ka gaya min ya ce ai ka gaya min ya ce ba ni nake warkarwa ba allah yake warkarwa shi ma dai ya ce ya nemi yani yayi ridda ya bar musulunci ya kiya ƙarshe aka azabtar da yaro yaron nan da aka azabtar da shi ya yi nuni zuwa ga wannan rahim ɗin malamu wanda shi ya ɗora yaro a kan musulunci da aƙida ta musulunci aka zo da su su uku ko aka kama malami shi wannan sarkin da yake da'awar shi Allah ne yana bukatar yara ya yi riddiya bar musulunci a ci gaba da haka don zai jawo mashi mutane ko zai karfafa aƙidar da ya tsora al'ummar shi akan haka aka kama wannan malamin aka ce ko ka yi ridda ko a kashe ka aka tsora da yake suna zarto min sha a mafarar ra'asihi a tsakiyar kai ko ka yi da ko a yanka ka gida biyu an mutu ya ƙi yarda ya tsaya ya yi riko da addinin shi aka tsora nishar inda aka tsora zartar nan a tsakiyar kan shi aka raba shi gida biyu ma da mutu aka ɗauko ɗan fada ma wanda aka yi mishi addu'a idan shi ya dawo shi ma aka ce ko rudda ya dawo addinin shi na uwaye da kakanni ko a yanka shi ilimin da aka wa malami ya ƙi dawowa baya aka yanka shi gida biyu yaron yana kanu to shi kuma yaron saboda boka yana san shi baicin ya yi wannan shi sarkin yana bukatar shi baicin ya yi wannan sai zai yi wani abin da zai yi tsorata shi ya tsorata shi a karon warko a gaban shi an yanka mutum biyu to kuma ya tura shi tare da wasu rundina zuwa ga wani dutse wanda mafi girman dutse ne a wannan wurin in aka jefo mutum ya hallaka ya mutuwa ya tura su da ya ce su je can kololo dutse su je washe in ya yi da ya bar musulunci su bar shi in ya ki barin musulunci ya tabbata akan shi su je washe ya mutu to yaron mustajabu da'awa waliyin Allah da aka tahe da aka je kololo doki sai addu'ar da take da alfaz kaɗan allahun maktini bima shi ya allah ka kare ni da su da abin da ka so ka iya min da su da abin da ka so allahun maktini bima shi ka duk wani azzalimi duk wani wanda yake so ya tada maka hankali wallahi ɗi wannan addu'ar da ya ƙini da aƙida kyakkyawa da zuciya hadartacciya wallahi allah ya kare karshe allahun makamiyar bima shi yana yi kai tsaye dutsen ya girgiza ya haɗo ya kado wa'annan rundunar duka suka mutu yaro ya dawo yana tafiya a rutse wurin sake ce to kai ina wanda na tura ka da su ina me ya same su ya gaya musu ya gaya mashi ce allah maɗaukakin sarki ya kare ni daga shawararsu ya kara tura shi da wata rundina ta biyu ya ce su hau kan bato su ta yi tsakiyar ruwa teku in ya yi ridda su mailo shi in bai yi ridda ya tabbata akan addinin shi su jefa shi cikin ruwa wannan haka aka ta yi ya kare yin wannan addu'a allahun makfin yi bima shi ta ya allah ka kare mu da su da abin da su kai tsaye batun ya girgiza ya zubda su ya dawo wurin sarkin wannan yaron yana da wata sako yana da wata risala wannan imanin da yake da addu'a nan da yake da mustajaba yana so ya ajiye wani sako yana so ya yada addinin musulunci da ita wani risala ce wani sako ne ya dauko nawa addinin musulunci hidima yana so he ya cika shi to he ya ba da ran shi akan ya cika wannan sako sai ya ce kai da kake son kashe nufa ba ka iya kashe ni sai in ka yi mun biyayya ka ba abin da zanci to shi kuma burin shi ka a samu matsala ka a tsige da ya tsora zan mashi kisan yake so ya ce gaya mai in ko mene ne ya gaya mashi ya ce ka ɗauki kibiya tawa ba taka ba kaga duk kaidi ya zo wajen a nuna da a wanda yake so ya nuna al'ummar shi wannan wa ajizi ne bai ya iyawa ka ɗauki kibiya ta ba taka ba ka seta ta sai ka ce bismillahi rabbil gulam da sunan Allah ubangijin wannan yara wanda na kasa kashe shi na kama sunan shi zan kashe shi to matsalar kafiri arne wawa ne da shi da dabba daya bai san ba sakon da yake cikin kalmar da zai wani kaga duk musulmi in ka gaya mushi bismillahi rabbil gulam da sunan Allah ubangijin yaro ya san me ya kusa amma da ke kafiri wawa ne jahili ne dako ne baya gane maksal kalam irin wannan ya ɗauka shi burin shi kawai ya kashe wannan abin da ke faruwa a yau kenan burin su kashe musulmi burin su ga sun barrakar da musulmi sai su yi ta yin sababin wadda za su dinga cin junansu ya juna kakka taɓa tunanin wai tsakanin rasha da amerika ana samun matsala ka yi tunanin wai hakanan ta zo matsala dalilin wajen su zo su yaƙe ku ne ake samun matsala dalilin su yaƙe ku sai a samu matsala su ci kansu da junansu ya juna saboda wawaye ne hankalinsu ba su amfani da shi a ce abin da zai amfane su allah ke he ya yi haka ya ɗauki takobin yara ya ja ya ƙarme shi a jikin kututture na ice ya ja ya ce bismillahi rabbi hula kuma ya ce afuwanka mummance wani ɗan abu ɗaya ya ce dole ya ka haɗa al'umma a gaban jama'a kawaki ne mutanenka ka ɗarme ne a jikin kututturen dabino ka ɗauki kibiya tawa ka ja ka ce bismillahi rahman da sunan allah ubangijin wannan ya ya ɗauka ya yi haka a gaban jama'a ya ja ya ce bismillahi rabbil gulam da ya ja dam yana saka mishi ya same shi a sidir ɗin shi sidir shi ne tsakanin ido da kunne wannan gurin ya cika mishi yana cika mishi kai tsaye yaro ya faɗi ya rasu daman labari ya yaɗu akan cewa sarki ya yi ya yi ya kashe shi wanda yake cewa shi allah ne ya kasa kuma ya kasa kashe shi ne ya ɗauki kibiyar shi sai da ya faɗi sunan ubangijin wannan yara wanda ya yi ƙarfin shi a dukkan al'umma mutane suka ce amanna bi rabbi gulam mun yi imani da ubangijin wannan yara mabuwayi wanda ya buwayi wannan allan da yake da awon allantaka ya buwaye shi aike da awon allantaka ta ƙarya ya buwaye shi mun yi imani da rabbi gulam duka suka yi imani to shi wani dubban gane wa matsalar ya shiga cikin matsalar rundunar yan fada shi suka ce mishi to ba abin da kake tsoro ba ya faru bakka so a yi abin musulunci a ce kai ba Allah bane ba a ce kai makaraci ne to gashi mutane wanda ka sun yi imani saboda abin da kawo to nan kissa ta haƙiƙanin kissa da take da alaƙa da wannan suratul buj take farawa intikami da zai yi da wannan al'ummar da dama wanda suka yi imani da ya hushi hukuma ta ƙarshe da yake gani shi ne yasa aka yi manyan ramummuka hudud mai kama da handak da handak da hudud ya yi kama daidai shi ne dai hudud galiban aka yi wuta ake samu shi shi kuma handak in aka yi makariya ce ta gari to ya yi handak wannan hudud ɗin ya yi manyan ramummuka a gefen gari dukkanin ƙofofin gari ya sanya rundu ya ce dukkanin mutanen wani da suka ce sun imani da ubangiji ya rauna a kawo su wanda ya rubuta ya bar addinin shi a sashi a bar shi wanda ya ce ya tabbata akan wannan addini na ubangiji ya rauna a sashi cikin wuta wasu su ce su yi ridda wasu su tabbata su shiga wuta haka ya yi ta jefawa ya yi ta jefawa duka wannan mutane a ƙarshe-ƙarshe wata mace tana shayar da yaro tana shayar da ɗanta da ta zo za ta shiga aka nemi ta yi da ta ƙewar da yadda ta zo za ta shiga ta kalli ɗanta tana shayar da shi ta so ta yi baya ta amshi rudda sai wannan yaron ya yi magana ya ce ya umma anti alal haƙƙi in bi anti alal haƙƙi ya ke mahaifiyata ki tafi kina kan gaskiya kake ba na a cikin ramu yaron da ya yi magana yana zanen goyo annabi isa ya yi magana yana zanen goyo wannan yaron ma ya yi magana yana zanen goyo kaga wata mu'ajiza ce khasa ga annabi isa da al'umma annabi isa magana yaro yana zanen goyo takwatakwa annabi isa ya yi kuma ɗaya daga cikin al'umma shi ya yi duka akan dai da'awa akan tabbatar da haƙiƙa ta musulunci shi yasa wani taka ta gaske akan tabbatar da tauhidi take ba akan jawo shirka da bid'a ba wani taka ta gaske akan kira zuwa ga tafarkin annabi Muhammad akan tafarkin zuwa ga ibadar Allah duk waliyan da za ga ana ba da labari a kansu suna yi walitakarsu tana bayyana akan tabbatar da aƙida ta musulunci ba a kan ba neman kuɗi ko makamanta haka kaga wanda yana da ya ga dama tun da yana warkarwa ya dinga amsa kuɗi in ka zo sharaɗin da yake gaya ma i imani in ma addu'a Allah ya warkar da ka haka kuma hallo ga yaro na gobe da ya magana wannan ita ce kissa ta ashabul ukhdud wannan ashabul ukhdud nasarawa ne kirista ne wanda suka rayu kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi a wasu malamai suka ce sun rayu ne a yanki na Yaman bangaren Najran da sauransu wadah wannan shine kenan kissa ta ashabul ukhdud shine Allah madaukakin sarki yace laifinsu da ya sa shi wannan shugaban yake azabtar da su shi ne don sun yi imani wa ma na kamuruhu ba su da wani aibu ba su da wani laifi da suka yi ma wannan shugaban wannan sarkin wanda yake kashe su yake jefa su cikin wuta illa an yu'minu billahi ya dai don sun yi imani da Allah Allah al-ma'bud bi haqq wanda ake bauta da gaskiya al-aziz mabuwayi na farko al-ma'bud bi haqq ya cancanta a yi imani da shi laifi ne dan an yi imani da wanda ake bauta da gaskiya ba laifi bane ba me yasa ya kace su al-aziz Allah mabuwayi ne laifi ne dan sun yi imani da mabuwayin sarki me yasa to yake kace su al-hamid abin yabo ne yana da ni'imomi da yawa bayi wanda wajibi sai su yabe shi laifi ne dan sun yi imani da shi me yasa ake kashe su kamar muhataba su ce ake da wannan sifofi na Allah da sunayen na Allah sai Allah ya ci gaba da cewa ya ce allazi ya ci gaba da ba faɗin sifofin shi da sunayen shi sai Allah ya ce allazi na mulku samawati wal ard shine dai ubangiji Allah madaukakin sarki wanda yake da mulkin sammai da kasai da abin da yake cikin su da abin da yake tsakanin su shine wanda yake da mulkin su laifi ne don sun yi imani da ubangijin sammai da kasar domin sa ake kashe su dukkan mu'ataba ce ake a kan aikin haska allabi da mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid to matakar sun ya tabbata imanin su da suka yi abin ne kyakkyawa aiki ne na garin na kwarai sun yi abin da yake wajibi ne a kansu to shi da ya aikata haka ya san da cewa wallahu ala kulli shay'in shahid tabbas Allah madaukakin sarki ya mai shedawa ne yana lura yana kallon duk abin da yake aikatawa muttali'un ala kulli fi'ali Allah yana kallon dukkanin ayyukan da yake malamai suke cewa wannan kissa fa'idar zowa da ita a cikin wannan sura abu ne tasliya ga manzon Allah da mummune a lokacin dama wannan sura makiya ce zamanin makka mushrikai sun matsawa mummuni suna azabtar da su suna wulakantar da manzon Allah sallallahu alaihi sai Allah ya kawo wannan kisa ya kwantar musu da hankali insha Allah za su rahota ko an muku mai sauki ga wanda aka yanka su gida biyu ga wanda aka jefa su cikin wuta a rukunan su sannan kuma hallo fa'idar ta biyu shine narkon azaba ne ake wa mushrikan makka wallahi wannan azabar da ta sami waɗannan da za a faɗi a yanzu kuma za ta sami shi ne fa'ida sannan kuma hannu ba iya nan fa'ida ba ta tsaya duk wanda yake aikata irin aikin waɗannan shi ma azabar za ta tarra shi shi ne allah maɗaukin sarki ce innan ladina fatanin mu'minina lalle waɗanda suka fitintini mummunai wal mu'minati da mummunai mata domin bai rarrabe ba da maza da mata da yara da kananu duka ya azabtar ya fitintine su ya fitintini imaninsu fada shi ne allah ce in nan zai fatar mu'minina lallai waɗanda suka fitintini mummunai wani mu'minati da kuma mummunai mata suka fitintine su da azaba da kuna saboda sun yi imani Allah maɗaukin sarki ya ce inda da fitar mummina runa ce sun malam ya tubu sannan ba su tuba ba iko al'allama alhassan basar yake cewa unzuru ila hadal karam wal juwud قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة الحسن البصري كتوى kalli irin wannan karamci na Allah maɗauke sarki waɗannan mutanen ashabu ukhud sun kashe waliyan Allah da masu biyayya ga Allah maɗauke sarki amma a duk da haka Allah yana kira su zuwa ga tuba yana kira su zuwa ga gafara shi yasa Allah ya ce sun balaga tuba sannan ba su tuba ba in sun tuba zai yi siyawanki at-tawbatu tahdimu ma qabla shi yasa wallahi mutum in ka ga ya shiga wuta ya yi abin da ba babu ya yi ne amma duk kowar tuba allah ya buɗe ba yawon aka yarda ka zan toke da shashen bawa allah ke shi na alamarkin sarki ce sun male mai tubu sannan ba su tuba ba to ga sakamakonsu falahun azabu jahannama suna da azaba ta wutar jahannama walahun azabul hari kuma suna da azaba ta kuna malamai suka ce falahum azabu jahannama suna da azaba ta wutar jahannama saboda kafircin su daman kafirai ko walahum azabu al'amr kuma suna da azaba ta wuta daban wanda za a yi musu kuna ta kuna da suka yi wa mu'mini ko a duniya ce ko a lahira ne ko a cikin kabari ne kidan kaga an sanna ma wasu azaba amma sai Allah ya sa sharadi matakar basuwa in sun tuba Allah ya yi musu to wannan shi ne ju da karan na Allah wa rikin sai bawa zai yi wa Allah laifi amma a duk da haka Allah maɗaukakin sarki ya dinga kiran shi zuwa da tawo kuma Allah yana buƙatar bawa shi tuwa yana murna ya da tuwar bawa shi Allah taimaka Allah sa alkhairi kiran wannan su ne ayoyi guda goma wanda suke bayani akan wannan kisa insha Allah ayoyi na gaba su kuma za su yi bayani ne akan wasu rafti tsakanin wannan kisar da kuma abin da yake waka da insha Allah yanzu ɗoriya ne akan wannan kisar ayoyi na gaban insha Allah wannan shi ne da alamun lokaci ya rubu je da ba sai insha Allah shukuran da ba kuma Allah khairan na assalamu alaikum mala wa alaikum assalam na tambaya na cewa mala ina so in san sau nawa aka ambaci annabi isa a cikin alkur'ani na'am sau nawa aka ambaci annabi isa a cikin alkur'ani insha Allah kenan zan isa zan shirye da kai zuwa ga dai daga cikin masana alkur'ani gwanin ma alkur'ani sai ya sanar da kai insha Allah ga mala usama sai ka rubuta mishi ya yi maka kididdiga ya baka insha Allah zai zai Allah Allah ya taimaka kuma akwai hanya da akwai application na alkur'an mutum yana da shi alkur'an majani ko kuma majani a cikin alkur'an majani da akwai muhammadin bahas da akwai wurin da za ka yi bincike kana so ka san kalma sau nawa ta zo a cikin alkur'ani dukka da wahala rubuta hanyisa zai kama ka dukkanin inda kalma ta isa ta zo alasabin misal zan ba da misalin ga shi nan a salulata wadda sunan shi alkur'an majani da akwai da dama a fi kasuwar da suke zaura da haka amma wannan ya fi sauƙin wajen bahasa kaga wannan su kagan shi nan application din nan application din nan alkur'an bai na kausai suka sa majani alkur'an bai na kausai ne suka sa majani ga shi nan in ka zo ga gurin iya da larabci ne gina a ɓangaren hagun za a ga gurin iya nan guda uku in faransa ne a ɓangaren dama za a gani wadda sai ka zo da akwai alama ta munza gmail ginin bincike wadda sai ka shiga afuwan ba shi in ba na shiga wannan alama abu na ɗaya na biyu na uku wadda sai ka rubuta isa isa an ka rubuta gashi nan na harko a suratul bakara wa ataina isa bin maryama wa ma utiya musa wa isa gashi nan har zuwa ƙarshe na ƙarshe an sarullahi kama kala isa bin maryama sai ka bincika haka ilga ɗaya bayan ɗaya ka hudu wannan hanya wanda za ka iya yi da kanka ko kuma ka ba ɗaya daga cikin mahalarta alƙur'ani wanda za su iya binciko ba ko ba ta hanyar abin kasuwar nan ba farka su ma za su amfana da abin kasuwar saboda ya zai kawo sauƙi sannan kuma mai da akwai ilimi na harjin na alƙur'ani wanda malamai makaranta alƙur'ani suke gudo shi shi ma kaga mutum zai iya sani ta hanyar rabar a takaice da ke rabi yanzu na gwada ma hanyar da za ka bi ka sani Allah ya taimaka Allah ya sa alkhairi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ya ake wankan haila.
wanka Haila.
haida wankan haida da wanka na jinin haida kenan wanka na jini na ya mace jinin biki ne ko jinin haida yaya ake yin wanka wankan haida in yake da wanka na janaba illa jinin haida wanka na jinin haida an kara mashi wasu ababe sama da yadda yake a wankan janaba kenan asalin shi da yadda yake a wankan janaba shine ko ka fa ka hudda ka wanke dukkanin dattin da ya taba jikinka ko sai ko ka yi arwala cikakka kafin wanka ko ka yi arwala cikakka bayan wanka ko kuma ka yi arwala he kawa awaye ka jinkirta ta sai bayan wanka ko sannan kuma an ka gama arwallar ko ka bar ta daga baya sai ka ammama dukkanin jasad ɗinka bilma ka haɗa dukkanin jikinka da ruwa wannan shi ne wankan janaba yin to shi kuma wanka na biki na biki da na harga zai kasance mace wasu malamai sun taimakon cewa sai ta warware kanta wasu malamai suka ce za a ba dole bane sai ta warware kanta amma dai mafi yawan malamai sun taimakon cewa dole sai ta warware kisan kanta na farko na biyu za ta wanke asar addam gurbin da jini ya taba za ta wanke shi ta tas in ta wanke shi za ta bi shi da jini da turare na almiski duk gurin da jini ya taba za ta bi shi da turaren almiski ta tattaga ta tattaga sannan ta yi wanka bayan ta kare ma ta karasa turare sannan kuma hannu za ta yi amfani da munazzir za ta yi amfani da abin wankewa wanda yake hudda dauka wadda sawa'a sabuni ne ko makamantar haka shi ne kawai abin da ake karawa a da yake da suna a wanka na da yake da suna na wannan janaba ko in ce bisifa amma dukkanin wanka na ibada sifarsa ɗaya kawai wannan ana ƙara wani abu in ya sha bambam alasar misal wanka na gawa ma nafsun dai yadda ake wankan da yake wasu na janaba nafsun shi haka ake yi haidai da bambanci kai wannan wanka na janaba kanka ne za ka wakon wannan kuma wani ne za ka wada akwai wasu na dubbuka da ya kamata a haɗa a cikin shi wadda kenan shi ne a ƙoƙarin hamsa da zai haka Assalamu alaikum. Da tambaya na gaba ke cewa malam shin wanka na haida da wankan juma'a ɗaya ne ko ɗaya ne ko kuma akwai bambanci tsakanin su.
na wanka na haida da wankan juma'a wankan juma'a wankan janaba ne wanka na haida wannan ababen da muka faɗi wanda ake ƙara akan wankan janaba shine bambanci insha Allah ya ta bayyana a amsar da ta gaba
Mai tambaya na gaba ke cewa malam shin idan mace tana jinin al'ada za ta yi lalle ko kitso.
na'am za ta iya lalle ko kitso wadda lalle da kitso bai da alaka da jinin haida za ta yi wa mijinta ado da kawa babban abu ne ta rufe bangaren fitowar jini sannan kuma halo mijinta ba zai je mata ba abinda ya shahi bangaren mai yake da suna mahutar jini amma dukkanin jikinta halal ne ga mijinta kuma to za ta yi mashi ado ta yi mashi kawa balma addinin musulunci ya ragaba a yi mu'amala da iyamace in za ta bar jikinta da dauda da kazamta kyamata za a yi kenan ko ba a tiye sabon mutum abinda yake kyama ko shi yasa wajibi ne ma a shari'a mace ta yawaita tsafta da gyara jikinta da kawata jikinta don ka a gane ma wai tana jini da yawa daga cikin matan da suka fahimci shari'a za ka ga wallahi ba a gane zawar jininsu sai in mijinsu ya bukace su in ta kwatanta mashi a lokacin zai gane saboda tsabta da kiyaye musulunci da kiyaye lalbuka da musulunci wadda kenan tsabta ba zai fi bane ba wadda ina ce ba
Assalamu alaikum malam mai tambaya yana cewa malam idan mace tana azumi sai da ta zo dab da sallar magariba sai jini ya zo mata shin za a bata ladan wannan yin da ta yi ko kuma shi ke na tafi
azumin ta dai ya lalace ko da minti ɗaya ya yi saura kuma dole sai ta rama shi tabbas tana da lada allah maɗaukin sarki ba zai bayya'a ƙoƙarin da ta yi ba tana da lada saboda ba yin kanta ba ne ba ba ita ta kawo ba balma wannan eh, jinin biki abu ne na ƙabi'a ko da ya shahi mace to shi ma dalilin ta za ta dinga samun lada matuƙar tana kiyaye na dubbuka da musulunci to ba ta nama ibada da ta yi sai wani sababi ya zo wanda ya ɓata mata wannan ibada wannan sababin ba shi ta kawo ba ita ta kawo shi ba inna ma ya zo ne daga gurin Allah madaukakin sarki tabbas tana da lada amma dai azumin da ya lalace kuma sai ta rama shi insha Allah mala ya zama da aka jira haida ne mala a wannan take cewa mala idan mace tana jiran haila za ta iya shan magani
don ya tsaya shan magani don ya tsaya koko na makadarta ya halitta mace ta sha magani don jini ya tsaya jinin haida ya tsaya lasar misal azumi ya zo ita kuma ta son ramuwa tana ganin ramuwa musamman a irin wannan lokacin azumi a wannan lokacin ya yi alkhairi da ka bari ka rama shi zahiri zai zo ko ita kuma bata so ta jinkirtar da azumi kar ta je ta mance sai ta sha magani wanda zai tsaida jinin haila malamai suka ce ya halitta iya mace ta sha magani domin jini ya tsaya mata amma da sharafi kar ta ɗauki wannan shan maganin wajibi ne ta ji in bata yi shi ba tana da laifi saboda sahabbai ba su kasance ba matan sahabbai ba su kasance ba suna kokarin shan magani don jini ya tsaya musu duk da babu wannan magani a lokacinsu amma ba su ba kokarin takallufin neman wani abin da zai sa jinin su ya tsaya na farko kenan sharaɗi na farko sharaɗi na biyu dole a samu magana ta likitoci amintattu kan cewa wannan maganin da yake tsaye da jinin haila bai ya sa cuta in yana cutar da mace bayanita ba shi kuma tabbas mafi yawa daga cikin malamai gwamna irin wa'annan suna kawo wa iya mace kansar na ma'aifa kansar na nono da makamantan hakinan tabbas ki samu likita kwararre ya tabbatar miki da magani kada kada kuma da ke halinki ba shi cutar da ke in ya tabbata haka babu matsala kina iya amfani da shi insha mala sai tambaya na ƙarshe a matabbar ku cewa malam idan mutum ya yi sallah a bai san ba jin al'ada ya zo mishi sai na bayan ya yi da sallah kuma yin san a shi jini ya zo mishi yana da zunubi ko kuma ba shi da zunubi domin rishin sani eh, allah maɗaukin sarki ya ɗauke ma mutum laifin abin da ya yi a kan kuskure ko rishin sani kenan babu laifi a kan iyamace insha allahu wadda tana sallah eh, ta yi sallah ba ta san jini ya zo mata ba sai daga baya ta ga alamun jini ya zo mata kenan babu laifi a kanta insha allah kuma sai a yi ƙoƙarin kiyayewa bi izinillah duk lokacin da jini ya tunkaro ma iyamace ta riga ta san lokacin da yake zuwa sai ta dinga daukar haita ta dinga yin kokarin dubawa da ke da lura don kan aje ta yi a haka ya faru a gare ta insha Allah wanda shine abin da ya saba gare mu abin da muka faɗi daidai Allah ya sa cikin mizanin hasanatu umma abin da muka yi da kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik